بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المخدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بكرة جوات رمضان hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha bakwai ga watan march 2024 za mu tashi daga inda muka tsaya karatunmu na tafsiri cikin suratu fatiri a za mu tashi faɗin allah ya ayyar nasu an tumul fuqara ila allah الله هو الغني الحميد نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نعم إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فلا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مسألة لا يمنعها لا يؤمن منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المصير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم آه، ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى آه، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير الله سبحانه وتعالى يتي آه وده يكي مناسبة ko alaƙar wannan ayar da ayoyin da muka biya baya shine ayoyin da muka biya a jiya Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙaddamarwa da kafurai dalili na cewa shi mai iko ne akan komai amma duk da haka kafuran maka da na yanzu ma ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka suna ganin cewa buwayensu da girmansu da dukiyarsu za ta iya rudarsu su cimma gaci ga abin da suke nema a duniya saboda haka sai Allah ya gaya musu a wannan aya kuma cewa a kafircinsu ba zai taɓa cutar da mulkin Allah ba kamar yadda ɗa'an mumini ba zai taɓa amfanar da mulkin Allah subhanahu wata'ala ba sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan annasu nida'i ne na jumu'i plural kenan ko bi ma'ana ana magana ga dukkanin mutane musulman da kafira baki daya antumul fuqara'u ila Allah baki dayan ku mabukata ne ku zuwa ga Allah talakawa ne ku mabukata ne ku zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah subhanahu wataala shine al-ghaniyyu mawadaci ya wadata gabar duk wani abin halitta Allah baya bukatar duk wani abin halitta alhamidu wannan alhamidu ta zo da ma'ana mahmudu abun godewa Allah shine mawadaci abun godewa bi ma'ana fa'ilu fa'ilun da take zuwa da ma'anar maf'ul kuma za ta iya zamantowa fa'ilu da ma'anar fa'il alhamidu mai godewa bayi bisa aiki su suka aikata an gane za ka yi cewa wallahu wal ghaniyul hamid Allah subhanahu wa ta'ala shine mawadaci alhamidu abun godewa shi ko kuma ka ce Allah subhanahu wa ta'ala shine mawadaci kuma mai godewa bai akan aikin da suka aikata in ya sha idan Allah ya so yuzhibu kuma zai tafiyar da ku ya rasar da ku baki daya wa yati bi khalqin jadid yazo da sababbin ra'a sababbin halittu wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba mai wahala bane ba a wajen Allah dan haka kan kafirai ku yi tunanin cewa kafircin ku zai cutar da Allah idan Allah ya so da musulman da kafirin duk zai tafi da ku baki daya ya zo da sababbi ba komai bane mai wahala a wajen Allah wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru waziratun babu wata mai zunubi bi ma'ana ba wani rai mai zunubi da zai riki zunubin wani ba zai taɓa yiwa ba ce bari in ɗauke maka zunubin ka ba zai yi ba wa in da mus'alatun ila himliha idan da za a samu wato wata rai ta ce bari ta ɗauki nauyi nauyin zunubin wata rai la ba zai taɓa yiwa ba la ya mulmin shi ba ta ɗauka kowane irin wani kowane abu ko mai ɗanɗanta zama walau kana zaɓu ba ko da ko masu zunubin makusantan ka ne ba za ka yi ɗauke musu ba ka yi cewa shi kenan ku yi komai ba komai ba na ɗauke muku zunubi ba zai yiwu ba inna ma tunzura lazina yakhshawna rabbahum ko bari ma dai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana gargadi ne ga wanda suke tsoron ubangijinsu bilgai ba koye wa aqamu salata kuma suke bada a suke tsaye da sallah wato al-khashya abinda ake nufi da al-khashya da al-khawf da a Hausa za a ci musu tsoro to amma ita khashya tana da bambanci da khawf ita khashya shine tsoro tare da girmama abinda kake tsoron shi kuma kawai razani ne an fahimta to shi za sai Allah ya kira wa muminai waɗanda suka yi imani da shi kuma waɗanda suka tsayar da sallah cewa inna ma tudul ladina yakhshawna rabbahum ba yakhafuna rabbahum yakhshawna rabbahum suna jin tsoron Allah kuma suna girmama Allah wa man tazakka duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ayyukansa fa inna ma tazakkar nafsi wannan ya tsarkake ne dan kansa amfanin kansa zai dawo mai wa ila Allah masir hakika makoma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala take a ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah zamu koma kuma bayani akan ta Allah ce ya ku mutane baki ɗayan ku mabukata ne ku zuwa ga Allah sho Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a ƙarƙashin wannan ayar a cikin darasi na arba'in da biyu kenan sai yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi mana magana mu mutane cewa mu talakawa ne mu mabukata ne zuwa ga Allah baki ɗaya mu yace idan ka dubi kalmar nan ko wannan jumlar ta ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku mabukata ne ku a wajen Allah sai ka yi tunanin kamar mu kaɗai ne a cikin halitta ba bukata wajen Allah so da annasu aka ce bi ma'ana bukatar da talaucin Allah subhanahu wata'ala ya takaita ta akan ɗan adam kawai an fahimta ka kai ka ce kamar shi kaɗai ne ɗan adam ne kaɗai shi ne mai bukata zuwa ga Allah tabaraka wata'ala saboda Allah ya ce ya ayyuhan nas bai ce ko dukkan makhlukat ba akwai aka ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane hakika ku talakawa ne kuma bukata ne ku zuwa ga Allah kai ka ce babu wanda yake neman bukata sai mutum kawai wajen Allah tare da cewa kullul makhlukat fuqara ila Allah shaw Ibrahim ya ce tare da cewa dukkan nan abin halitta mabukata ne su zuwa ga Allah to amma me isa Allah yake ya ayyuhan nasu ji shi shin yace abin da yasa Allah ya ce ya ayyuhan nas shine a shi dan adam mutum a duk abin da Allah ya rinta mutum ne ya fi tsananin bukatuwa zuwa ga Allah fiye da sauran ababen halitta mutum ya fi tsananin bukatuwa zuwa ga Allah an gane ko shawo yake cewa da saboda tsananin bukatar mutum zuwa ga Allah da za ka haɗa yadda ɗan adam yake bukatuwa zuwa ga Allah da sauran abubuwan halitta yadda suke bukatuwa zuwa ga Allah za ka gano cewa kamar sauran abubuwa ma kamar ba su bukatuwa zuwa ga Allah in ka haɗa da irin yadda ɗan adam yake da bukata saboda shi ɗan adam yana bukatuwa ne ga Allah a cikin komai da komai komai ɗan adam yake so daga farko kana bukatuwa da samuwar kanka samuwar tarka kana bukatuwa da ta ka bukatu zuwa ga Allah ko bukatuwa sannan bayan samuwar taka daɗi da kyautatawa da dawwamar kyautatawa cikin samuwar taka shi ma bukata ne a wajen ka wannan shi ma bukata kake a wajen Allah bayan Allah ya kama da kai kana da bukatu ka samu lafiyar jiki shi ma wannan dai bukatu kake zuwa ga Allah bayan haka kana san Allah ya tabbatar da dugadugan ka kan da samu kana kana tuntube kana kana watsuwa ko kana zamewa a cikin kowace irin zamiya ta zai da tabaki duka wa'annan bukatuwa ne su zuwa ga Allah duka wa'annan bukatuwa ne su zuwa ga Allah kuma haka zalika dan adam yana bukatar dukkan ne kuma mai akwai wani mutum da ba ya san jima shi ma dai bukata ce zuwa ga Allah bakinka yana bukata zuwa ga Allah idanka yana bukatuwa zuwa ga Allah kunnenka yana bukatuwa zuwa ga Allah sautin da kake so ka je yana bukatuwa zuwa ga Allah hannunka yana bukatuwa zuwa ga Allah in ka dauki bakin ka shau yace ba kowanne baki yana so ya ci ya ci mai dadi ko ba yana so ba to ai ba da mai dadin yana bukatuwa zuwa ga Allah haka ne haka zalika baki yana so ya sha abu mai zaki wa yake bada abin sha din yana bukatuwa zuwa ga Allah hanci yana so ya shanshi na abu mai kanshi wa yake yake da ikon ya bada kanshi dan haka hancin ka yana bukatuwa zuwa ga Allah jinka yana son ya ji magana mai daɗi baya son ya ji abin da zai bata mai rai ya hana shi barci wane ne zai iya mai haka dan haka shi ma jinka yana bukatuwa zuwa ga Allah kai kanka kana son ka saka sutura mai kyau wane ne zai yake suturtawa dan haka kai shi kansa jikin naka yana bukatuwa zuwa ga Allah kana so ka auri mace sadiya kyakkyawa mai kyakkyawan hali wane ne zai kadarta haka don haka shi kansa bukatuwar taka ta aure tana bukatuwa zuwa ga Allah saboda haka shi dan adam baki ɗayansa yana bukatuwa ga Allah sai shi ya ce dukkanin gabar dan adam mai bukatuwa ce zuwa ga Allah duk gabar ka tana bukata zuwa ga Allah kuma wanda fa ba su da take bukata nan ba ko da yaushe kowane rana kowane wata kowane sati kowane shekara dukkan duniya da lahira ko man kai yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda haka shi dan adam a kodiyoshi shi faƙirin da'iman ilallahi tabaraka wata'ala ne shi shi ɗan adam a kodiyoshi mai bukatuwa ne shi zuwa ga Allah tabaraka wata'ala shau ya ce bari ƙara fasa maka ɗan adam af'al nasa ayyukansa suna bukatuwa zuwa ga ayyukan Allah siffofinsa suna bukatuwa zuwa ga siffofin Allah haka zalika zatinsa yana bukatuwa zuwa ga zatin Allah idan aikin Allah bai yi aiki a tattare da kai ba ka gani gani ba gani ba aiki bane ba ganin zai yi ko ka taba ko ka taka ko ka shanshana ko ka dandana duka wa'annan ayyuka ne ko ka faɗa ko ka ji dan haka ashe wa'annan ayyukan naka suna bukatu zuwa ga ayyukan Allah kana son arziki arrizqu sifan awanenin ba ta Allah ba kana son ilimi ilimi sifa wani ba na Allah ba don haka ashe siffar ɗan adam ta bukatu a zarsu Allah kana son ka wanzu ma wane ne alwujudul mutlaq Allah don haka ashe zatin ka na bukatu a zarsu zatin Allah subhanahu wa ta'ala shi za sai shi ce ba za a taɓa gani a duk cikin halitta a duk abin da Allah ya halitta wanda yake bukatuwa zuwa ga zatin Allah ba sai ɗan adam sauran halitta takfihimul af'al duk abin da ishe su kai ayyukan aikin Allah suna bukatuwa zuwa ga aikin Allah amma kai kana bukatuwa ne zuwa amma shi dan adam la budde yana bukatuwa ne zuwa ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala saboda sirrin da Allah ya ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yana son su su ma suna son Allah abinda kake so sai kake bukatuwa zuwa ga shi da haka shi sa dan adam yake bukatuwa zuwa ga zatin Allah ana ganewa ya ce wannan soyayya shau yake cewa tilkal muhabbatin lati rabbatat bainahum wa bain zati al-aliyati hiya sababu fi kaunihim muftakirina ilayhi da'iman fi sa'ir al-awqat yace wannan soyayya da Allah ya ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu wato bayi Allah na son bayin nan su ma wa'annan bayi suna son Allah wannan soyayya ita ce ta hada rabita tsakanin so tsakanin bayi zuwa ga zatin aliyaci ita ce sababin da ta sanya cewa bayi suke bukatuwa zuwa ga Allah ko da yaushe a kowane lokaci zuwa ga zatin Allah subhanahu wataala yace amma abin mamaki tare da duk wannan Allah subhanahu wataala sai ya halici dan adam da'if wa khuliqa al-insan wa khuliqa al-insan da'ifan sai Allah ya halici dan adam mai mai rauni ne shi baki daya dan adam bai iya hakuri da abin da yake sha'awa dan adam bai iya hakuri da abin da yake so ko ba haka ba kaga mutum ya kai shekara 60 amma bai fidda rai ba yana so da ya zama mai kuɗi ko ko ba ku yi wannan shekara 60 hamsin sharifi irin shekarun mu wanda zuwa wajen su bai daga lokacin da ka kai shekara arba'in kamar dan duniya kawai ka fuskanci Allah mun an same ta wannan shekarar to in ba a sama ma wallahi alhamdu to amma da yake dan adam da ifi ne shi a kodi yaushe yana bukatuwa ne kuma a kodi yaushe bai bai hakuri da sha'awarsa bai hakuri da abin da dan adam yake so shi yasa a kodi yaushe tana dai Allah ya sa dan adam rashin hakuri akan sha'awarsa da soyayyarsa yake karawa hawa a cikin alkhairi wani kuma yake kara hawawa a cikin sharri idan abin san naka alkhairi ne kai kuma ka ƙi hakuri da samun sa inda shi yake cewa a a a nazartu lada khairul wara mutakaffifan ko ni malami na ma ta misa bai dawa la manal wala sabra nake son dauko ajilan waghairu kallam yudu nawalan wala hazrani bi ma'ana ni dai gani na wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ni ban samu yadda nake so amma ban hakura ba an fahimta to idan abin san naka mafi mafi alkhairi ne sai ka ta hawa da san nasa kake samu sadaki zuwa ga alkhairi idan abin da ka kasa hakuri da shi da hakurin san nashi sharri ne sai ka ta hawa zuwa ga shari shi sa dan adam bai taɓa gushewa yana shagala da abin da zai iya zama da shi khairul bariya ko zai iya zama da shi sharrul bariya ana gane karatun nan da shehu sai da aka sai shehu radiyallahu anhu ya ce to tare da haka kuma Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam kuma haka Allah ya saukar da dan adam din nan a duran kasa a matsayin halifansa babu wani abin halitta da muka ji Allah ya ambata da cewa halifansa ne shi sai dan adam na farko wanda Allah ya ce sai muka ji ya ce tsara buka da mala'ikata inni ja'ilun fil ardi khalifa wa kenan annabi adam mutum ne ko ba mutum ba ko mala'ika sai muka ji ya ce ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya dawud mun sanya ka zama halifa a duran kasa mutum ne ko ko ko mala'ika haka ne to kenan dan adam ne kadai dan adam ne kadai yake iya zamantowa khalifan Allah ta yi wani da a wa'annan da aka lissafa sai shi yace a ba wannan ba har mu baki ɗayan adam dukkanin mu nan dukkanin mu nan halifofin Allah ne saboda me shi yace saboda alqur'ani ya ce huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardi shikenan cewa shine ubangijin da ya sanya ku halifofi a doron ƙasa barka da shi zai ga maka aidla daga cikin halifan Allah ne saboda haka ta yadda ɗan adam yana zama zuwa liban Allah Allah ya aiko ka zai aika ka ne ko annabawan da aka aiko su su yi tamfizin hukuncin Allah su tsatsa su zartar da hukuncin Allah su zartar da hukuncin Allah subhanahu wata'ala saboda haka kai ma haka shi sa kai ma a wani lokacin halifan Allah ne ka wani dan karami a wani dan bangaren ka daban sai ka ganka cewa a ba za a cewa yake cewa shi za ka ga shi dan adam ba za ka taba ganin a cikin halittun Allah abin da yake mallakar abu ba sai dan adam dan adam shine wanda yake mallakar abu amma duk wani abu wanda ba dan adam ba a cikin halittun Allah mallakar sa ake amma dan adam shi yake mallaka shi ma wani dan karamin mamallaki ne da iko na Allah subhanahu wa ta'ala saboda sirrin wa huwa allazi ja'ala kum khala'ifa fil ardi an an fahimta kai ma gandi an ce kai ma wani mamallaki ne dan karami saboda kasancewa kalifan Allah a doron ƙasa to dan haka la budda kai ma sai an samu wani jizgi na wani abu wanda kake mallakarsa a duniya dan haka abun farko da zaka fara mallaka a jikacin nan shine idan an ce kai sarki da kuma mallakin abu dole ana da abin da zaka mallaka ka samu gari da zaka mallaka ko wani kasar da zaka mallaka yace to kai ma dan adam kana da wurin da kake mallaka kowanne dan adam shau yace mafi karanci gidan da kake ko da na haya ne a lokacin da ka biya kudin nan gidan naka da kuma naka ba dan haka kai ma wannan rabbud dar ne kai kai ubangijin wannan gidan ne kai ma mallakin wannan gidan ne ana gara karatu nan saboda haka tande ka samu wannan gidan naka saboda haka kai halifa ne na Allah a doron ƙasa a sammai da ƙasai don haka rufin gidanka mamallakin kai rufin gidan nan naka ne idan rufi ne in ma dakin ne haka zalika daban gidan shi ma haka ne to saboda haka san da kai halifan Allah ne a doron ƙasa menene zai masala arzannaka shi yace abin da zai masala arzannaka farin cikin ga da nimar ka wannan ita ce arzannaka menene zai masala wutar ka shine fushinka dan duk wanda kai fushi da shi zaka dandana mai hukuma amma shi wanda dabba tana da wannan hada shi to dan haka menene zai masalar mala'ikunka sai ce karfin ruhinka saboda ruhi idan yana da karfi ba zai saba Allah ba so kuma da man la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumaru shau yace duk inda dan adam ya kai ga talauci duk tsurar talaucinka kai ma mamallakin wani abu ne daga kai ma wani mai mallaka ne daga cikin masu mallakan abubuwa saboda mai saboda kai halifan Allah ne a doron ƙasa to tan dai an ce mutum halifa ne kuma yana mallakan abu idan aka ɗauke ka a matsayin mamallaki ko aka ɗauke ka a matsayin sarki ko shugaba to fa dole shugaba na daula dole sai yana da duk abubuwan da daula take zama da shi take tsayuwa da shi daga abin da daula take tsayuwa da shi shine a karagar mulki ya ce kafafuwanka su ne karagun mulkinka ɗaya kenan sannan dole kana buƙatar hajimai fadawa hannayenka su ne suke maka aiki da kake so ana ganewa sannan dole kana buƙatar wato ƴan leƙen asiri za su je su leƙo maka asiri su gaya maka labari kunnuwanka kenan kunnuwanka kenan zo su baka labari an fahimta to dole kowane sarki in dai ya kai sarki yana da wani zagi wanda shine idan ya magana zai ce sarki ya ce kaza ya ce wannan shine harshen ka saboda abin da zuciya ka tana shine harshen ka yake wannan an fahimta ya ce wannan kaɗai Allah bai yi wa kowace halitta wannan baiwar ba sai ɗan adam kuma wannan ɗan adam ɗin walau musulmi walau kafir to amma yana ƙara buƙatuwa ne zuwa ga ni'ima zuwa ga Allah yana ƙara samun girma idan kuma ya zama to musulmi saboda me zai ƙara neman wata ni'ima ta ma'ana shine kana neman ni'imar istiqama da hidaya kana neman ka dawwama akan bautar Allah kana neman ka dawwama akan li khidmatillahi tabaraka ta'ala kana neman ka dawwama ka tsaya akan hidimar Allah tabaraka ta'ala wa dalabil qurbi minhu ta'ala kuma kana neman ka dawwama neman kusanci ga Allah idan kai musulmi ne saboda haka a wannan lokacin da ka zama musulmi da nafsinka da kalbinka da aqlinka da ruhinka da sirrinka baki ɗaya su ma suna da bukatuwa zuwa ga irin wa'annan abubuwan na halarar Allah lokacin da nafsinka take bukatuwa zuwa ga nasu da lokacin da kalbinka yake bukatuwa zuwa ga malakutu da lokacin da akalunka yake bukatuwa zuwa ga jabarutu da lokacin da ruhunka yake bukatuwa zuwa ga lawutu sirrinka kuma yake bukatuwa zuwa ga hawutu da kuma a zawiya a wajen malamai su fata wannan yawa saboda haka idan kuma bayan kai musulmi ne ka kuma zamanto malami mai ilimi to shi ma wannan bukatuwar ta kuma karuwa domin za ka ta neman ilimi shi mai ilimi bai koshi da neman ilimi duk lokacin da ya nemi duk lokacin da ya san wani sabon ilimi za ka je na kwaɗayin neman wani da ilimin shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da Imam al-Hakim ya fitar da shi daga wajen Sayyidina Anas annabi ya ce manhumani la yashbi'ani yace akwai waɗansu wanda suke da ƙetare yaddi wanda ba su taɓa ƙoshi manzo Allah ya ce manhumun fil ilmi la yashba'u wa manhumun fi malin la yashba'u duk mai tsananta neman ilimi bai koshi duk mai tsananta neman dukiya bai koshi yace to wannan kenan musulmi ya fi wanda yake kafin bukatu a zuwa ga Allah sannan malami a cikin musulmi ya fi kawai musulmi kawai bukatu a zuwa ga Allah yace wa idza kana waliyan idan ko musulmi ne malami kuma ya zama duk waliyin Allah to ya fi wannan haka zalika idan ya zama to arifi haka zalika idan ya zama to khalifa na Allah haka zalika idan ya zama to annabi haka zalika idan ya zama to manzo har zuwa kololuwar dai makamai kowannen su dukkanin su mabukata ne su zuwa ga Allah tun daga mutum har zuwa musulmi da malami da waliyi da arifi da annabi da manzo baki ɗaya wa'annan masu bukata ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci nasu saboda haka bukatuwa zuwa zaci maksusun bil insan ne kawai bukatuwa zuwa ga zaci wannan an keɓance shi ne ga ɗan adam shi yasa wannan ayar ta tashi take so ta gaya mana hakikaninta ba ta faɗin komai ba sai ta ce al-insan sai ta kawo kalma nan nas afwa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane baki ɗayan nan naku fuqara'u masu buƙatuwa ne ku zuwa ga Allah a kowane hali da kuke ciki an gane wallahu huwal ghaniyyu Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne shi daga barin halittarsa babu wani abu a babu wani a cikin halittar Allah da Allah yake bukatar taimakonsa babu wani a cikin halittar Allah da Allah yake bukatar bautarsa babu wani a cikin a cikin halittun Allah da Allah yake bukatar wani abu nashi alhamidu kuma Allah subhanahu wataala abin gojo ne kuma mai gojo ba wani akan aikinsa da yayi nagari shin yace kamar yadda Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa mu mutane mabukata ne zuwa gare ta sai ya tabbatar mana da kansa kuma shi mawadaci ne Allah subhanahu wata'ala shi ya mallaki komai baya buƙatar komai baya buƙatar komai wato ghaniyun bi zatihi an zatihi ghaniyun bi sifatihi an sifatihi Allah subhanahu wata'ala ya wadata da zatinsa daga zatinsa ya wadata da sifarsa daga barin sifarsa amma mu dan adam muna buƙatar komai ba mu da komai muna buƙatar komai ba mu da komai amma muna buƙatar komai shi dan adam a koda yaushe mu buƙaci ne shi shi kuma Allah subhanahu wataala shi ne mallakin komai da komai an fahimta kuma duk abin da Allah ya mallaka din zai buƙata zuwa gare shi komai duk abin da aka ce komai kullum masu wallahi kenan duk abin da ba Allah ba na Allah ne kuma duk wannan abin na Allah ba guda ɗaya da Allah yake bukatuwa da shi to me yasa Allah ya tara su sai shi radiyallahu anhu yace abin da yasa Allah ya tara su in ka cire dan adam Allah ya tara su din ne baki ya mallake su saboda dan adam hujja shi wace hujja shine faɗin Allah khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya rasa muku duk abin da yake kasa dan ku Allah ya rasa muku saboda haka idan bawa ya tuffantu da siffa ta ubudiyya bi ma'ana idan bawa ya sifanci da siffa ta bautar Allah ya zamanto bawan Allah na garce yana kokarin bin sau da yana kokarin bin Allah sau da kafa to sai Allah ya mai madadi da sifarsa wa mudda sifati min sifati ka sarmadar wa kan min li irfani wa ilmi wa sabida eh sai Allah mai madadi da sifa ta rububiyya yace wannan shine ma'anar hadisi ko kuma wani malamai suka ce maganganun malamai ne man arafa nafsahu arafa rabbahu wanda ya san kanshi ya san ubangijinsa ya ce abinda ake nufi shine wanda ya san kanshi a matsayinsa na talaka ya san kanshi a matsayin shi mabukaci zuwa ga Allah ya san kanshi a matsayin shi na kaskantacce ne shi a wajen Allah to zai san ubangijinsa a matsayin ubangijinsa mawadaci ne Allah bai bukatar komai nashi kuma zai zai fahimci ubangijinsa cewa Allah shine mai bayarwa mai tsagawa subhanahu wataala an fahimta wannan shine abinda wannan ayar take magana akai a harshen maulanmu shi ibrahim radiyallahu ta'ala an abinda nake so mu ƙara faɗaɗa bayani akai ta yukratin ya yi nisa ya ko ya ce kolin ruwa na kima na tasawufi ko a cikin to bari mu dawo to gida haka zuwa ga abin da zai ɗauki fahimta Allah subhanahu wata'ala a wannan ayar yana labarta wa halitta baki ɗaya cewa shi mawadaci ne shi bai buƙatar kowa da komai a wannan adam a wannan duniya da lahira da baki ɗaya imanin mumini bai amfanar da Allah haka zalika kafircin kafiri bai cutar da Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin hadisin kursi hadisi ingantacce Allah yana cewa ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi adqa ko kanu ala adqa qalbi rajulin minkum ma za da zalika fi mulki shay'an ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر عبد كو أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا الله سبحانه وتعالى يجي يا باينا ba za ku taɓa kaiwa wani makamin da za ku amfani da ni ba balle ku amfani da ni haka zalika ba ku taɓa kaiwa wani makamin da za ku cutar da ni ba wanda ku cutar da da mutane na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su haɗu baki ɗaya a tattara dukkan kyawawan halayensu dukkanin tsoron Allah su a saka shi a zuciyar wani mafi tsoron Allah a cikin bayi mafi tsoron Allah a cikin bayi to wannan ba zai ƙara komai ba a cikin mulki na inji Allah yace da mutane na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su haɗu da duk munanan ayyukan ta haɗu a kan zuciyar mafi saɓan Allah na bayi wannan ba zai tauye wani abu ɗai daga cikin mulki na ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana mu san cewa samar da mu da Allah yayi da umarai da yayi ce mi sallah mi azumi mi zakka mu ji aikin hajji mi aiki kyakkyawa mu guje mummunan aiki ba abin da zai taimaka ba abin da zai kara a mulkin Allah ba abin da zai rage kuma idan bai ba daga cikin mulkin Allah a a subhanahu wataala ba abin da zai kara babu abin da zai rage a mulkin Allah shi yasa sai Allah ya ce ya ayi ku ne da kuke bukatar Allah ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ku mabukata ne zuwa ga Allah da dukkan nau'in bukata komai na nau'i ne na bukata kuna bukatar sa ne zuwa ga Allah kuna bukatar samuwar ku ne a wajen Allah subhanahu wataala ba dan Allah ya samar da ku ba da sunan ku babu da ba za ku samu ba Allah ya cewa hal ata alal insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an mazkura inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira Allah ya ce hal din nan ta tabbatarwa ce istifhami takriri tabbas lokaci ya zo wa dan adam wanda wani dan lokaci ya taɓa zo wa dan adam wanda lam yakun shay'an mazkura shi ba wani abu bane ba ma da aka san da shi da babu shi daga baya kuma inna sai Allah ya ce inna halakna wa sai muka halici dan adam inna halakna al-insana afwa muka halici dan adam ko mutum min nutfatin daga wani dan kankanin ruwa amshajin da aka cudanya shi aka cudanya shi da ruwan namiji da ruwan mace dan mu jarrabe shi zai yi aiki ne na gaske ko zai yi aiki na karya ko ma'ana zai yi aiki mai kyau ko na banza fajja Allah muka sanya shi sami'an mai ji basiran mai gani ne shi bi ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa a mun bukata ne daga a wajen Allah muna bukatu zuwa ga Allah bukata na ijadi da bukata na imdadi bukata na ijadi shine Allah ya samu mana da kafafuwa ya samu mana da hannaye ya samu mana da bakuna da hanci da ido da kunnuwa da dukkanin wa'annan gabobin na jikinmu muna bukatuwa da su babu wanda yake son tsaye daga cikin gabasa haka zalika muna buƙatuwa zuwa ga imdadi da Allah ya samar da mu ya mana wa'annan Allah to ya bamu ya bamu arziki da zamu ci da zamu sha shi a wajen sa muke buƙatuwar ruwa ya sauko a yi shuka shuka ta fitar da kayan iri irin nan ya fito mu ci mu ci wanda za mu ci dabbobin mu su ci da su ci mu ɗauki wanda za mu siyar mu yi sana'a da su ana fahimta ko saboda haka kuma Allah ya sanya mu cewa junanmu mu ne muke zamantowa sababin arzikin junanmu kaga mutum ɗaya yana da ma'aikata sama da dubu ƙarƙashin shi suna cin abinci duka wa'innan da suke ƙarƙashinsa suke neman na abincin ba wajensu suke nema ba wajen wa wajen mamallakinsa an razzau ana ganewa haka zalika muna buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala buƙatar shiriya ta ma'ana wallahi laulallahi ma ta daina wala sallaina a menene wala ta saddakaina ko wala saddakna wallahi ba dan Allah ba da ba mu salla ba da ba mu da ba mu shiryu ba da ma ba mu gaskata nan ba amma Allah ne ya taimake mu ashe wannan shi ma bukatuwa zuwa ga Allah muna bukatuwa zuwa ga Allah na sani inda inda ba mu nemi ilimi ba Allah ba zai ba mu kuma inda Allah ba mu ilimi ba to da kuwa ina ba magana ta ilimi irin wannan a sani kawai ka san daidai da rashin daidai ka san abu mai daɗi ka san abu mara daɗi ka san mai farantawa ka san abu wanda yake bakantawa inda babu wannan da kai da dan da kai da dabba ɗaya kuke saboda haka dukkaninmu dukkanin abin halitta mabukata ne su zuwa ga Allah shi ko Allah da yake mai rahama ne shi a cikin wannan ayar Allah yana nuna mana ƙololuwa kimmar rahamaniya ta Allah sai ce wallahu huwal galiyu yadda kuke bukatuwa zuwa ga Allah kuma Allah mawadaci ne bai bukatuwa zuwa komai ku nema ya bawo amma idan kuna tunanin cewa ku Allah yana da bukatuwa zuwa gare ku to ku sani Allah bai bukatuwa zuwa gare ku baki daya Allah ya faɗi wannan a wurare da yawa a cikin alkur'ani yana gawa a cikin sautin nisa'i yana cewa walaqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah in takfuru fa inna allaha ghaniyyun ankum ko kuma Allah yana cewa walaqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ko in takfuru fa inna allaha fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi wa kana allahu ghaniyyun hamida ta suratu nisa'in kenan Allah yana cewa mun yi wasu bi ma'ana mun faɗakar mun wa'azantar da allazina atina umul kitaba bi ma'ana yahudi da nasara gabanin ku kuma muna gaya muku kuma muna gaya muku an ittaqullah ku tsoron Allah wa in takfuru idan kuka kin tsoron Allah kuka kafircewa Allah to ku sani fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi hakika duk abin da yake sammai da duk abin da yake kasai na Allah ne saboda haka wa kana Allahu ghaniyyan hamida hakika Allah subhanahu wataala mawadaci ne duk abin da yake sama da kasai Allah bai bukata a gare su su suke bukata zuwa ga Allah hamidan abun godiya ne shi haka zalika Allah ya gauna a cikin suratul nisa yake cewa wa qalat takhadha Allahu waladan subhana huwa al-ghani lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wai gafirai suka ce wai Allah ya riki ya riki ya riki mutum ya zama da suka ce Allah subhanahu wataala ya riki Annabi Isa dan sa sai Allah ya ce tsarki ya tabbata gare shi ai addin huwal gani Allah ya wadata gabarin da wai ne amfanin da ba dan yi maka biyayya ba ko ya taya ka aiki ko ya ko ya rika maka wani aiki to shi Allah me yake da shine shine qawiyu bai buƙatar wani ya taimaka mai baki da balle a ce na da lahu ma fi samawati wa fi duk abin da yake sama da kasai na Allah ne haka zalika Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin sautin zumar in tafro fa inna allaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi kufur in tafro idan kun kafirce wa Allah to ku sani ba abin da zai tawaya daga mulkin Allah saboda fa inna allaha ghaniyyun ankum Allah ya wadata gabarin ku bai bukatar ku amma wala wala yarda li ibadihi kufur bai yaddan mabayinsa su kafirce wannan ganin damar sa yace kan ku kafirce ba wai dan in kun kafirce ba zai nakasa mulkin sa ganin damar sa ne yace ku bauta mai ba wai in kun bauta mai ba zai amfana da shi ne haka zalika cikin sura Ibrahim zaka ji yana cewa in tafuru antum man fil ardi jami'an fa inna fa inna fa inna Allah ghaniyun hamid cewa idan kun kafarta da ku da duk wanda suke duniya Allah ya ce duk in duniya ma sun kafarta baki daya Allah ya wadata ba ya bukatar komai haka zalika cikin suratul qitali Allah yake cewa wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah shine mawadaci ku ne mabukatu zuwa ga Allah idan kuka saba wa Allah kuka juya wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yastabdil qauman kai Allah zai idan gare da Allah ne yastabdil qauman ghayrakum Allah subhanahu wataala ya canja wasu mutane a halaka da guwa gida ayi sababbin mutane fresh haka a cikin suratul tagabun Allah ya ce fa kafaru wa tawallaw amma bai wastagna Allah wallahu ghaniyyun hamid Allah ya aiko manzo ya kira su suka kafirce suka juya baya amma wastagna Allah Allah ya wadata daga barin daga barin su wallahu ghaniyyun hakika Allah mawadaci ne hamidu abin godewa ne saboda haka Allah subhanahu wataala mawadaci ne shi da dukkan nau'ika na wadata alhamidu abun godewa ne shi subhanahu wata'ala kuma hamidu ne shi yana godewa bayi irin waɗanda suka suka a suka bi shi Allah ce ya wannan nasu antum al-fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyu hamid wani waje Allah yana faɗa cikin hadisul kursi yana cewa ya ibadi kullukum dalun illa man hadaitu fastahadaitumuni يا عبادي كلكم جائع إلا من هو إلا ما أدعمتم فاستدعموني يا عبادي كلكم عار إلا ما كسوته كو من كسوته فاستقسوني أقسكم يا هو إباينا بما أن المسلمين da kafiran dukkaninku batattu ne sai wanda na shirya ku nemi shirya zuwa gare daga gare ni ya ku bayina dukkaninku ya ku bayina dukkaninku mayin wata ne ku nemi ciyarwa daga waje na yan sai wanda da ce ku nemi ce da ku ya ku bayina dukkaninku matsiraita ne ku sai wanda na tufatar ku nemi tufatarwa sawa sai in tufatar da ku saboda haka baki ɗaya mu a mabukata ne mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muna buƙatar abin ɗanɗano muna buƙatar abin sha muna buƙatar abinci muna buƙatar abin tufafi muna buƙatar abin hawa muna buƙatar abin aura dukkan muna buƙatar shiriya daga wajen Allah komai da kasan ɗan adam yana iya buƙatarsa komai da kasan ɗan adam yana iya tsarsa san shi a zuciya to babu mai ba da wannan abin sai Allah shi ne abinda wannan ayar take magana duk abin da ka sani cewa dan adam zai iya bukatar ta zai iya bukatar shi to babu mai bada wannan abin sai Allah to amma da yake Allah mawadaci ne sai Allah subhanahu wataala ya faɗa a siyakin ayar shi ghani ne kuma hamidi ne mawadaci ne shi idan kuka roƙa a wajen Allah sai Allah ya ba ku shi sai yake ga manzo ka ga musu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina sun tambaye ka game da ni ka ci musu ina kusanci da su ina jin kiran mai kira a lokacin da yake kira Birma Allah ya gaya mana wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sai su zauna ma kanu ya'malu Allah yana da kyawawan sunaye saboda haka ku roƙi Allah da su idan ka zamto mabukaci zuwa ga Allah to sai Allah subhanahu wata'ala ya zanto mai arzika ka amma idan ka yi tunanin cewa kai kana da wani dabara irin taka ba wai Allah ne zai bayar ba sai Allah ya kyale ka da dabararka kuma ko da ko bayan ka riga ka samu bukatuwar taka ne sai Allah ya kore ta baki daya ku duba ne ya karuna haka yace kare inna ma utitu ala ilmin indi ai duk wannan duke da ta raba wa Allah bane a'a na samu ne saboda iyawa ta da sanina aw lam ya'lamanna Allah qad halaka min qawli man huwa ashaddu quwwatan man huwa ashaddu quwwatan wa aktharu jam'a shin bai san cewa Allah ya halakar da waɗanda suka zo gabanin sa in a ƙarfi ne sun fi shi ƙarfi in a tarin dukiya ne sun fi shi tarin dukiya amma da suka nuna cewa ba su bukatuwa zuwa ga Allah ba Allah bane sai Allah ya shafe su baki to duk wannan izina ne zuwa gare mu lokaci yayi inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya biya mana dukkanin bukatunmu da tuntunu da muke fama da shi a ƙasar nan Allah ya yaye mana matsalar tattalin arziki da muke fama da shi a ƙasar nan Allah ya yaye mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya ƙara wasu da lafiya ya gama da ribace ga masa dukkanin bukatunta dan da suke neman addu'a wajen mu Allah ya biya mana ya biya musu dukkanin bukatunsu fatiha ma'a salatin fatiha I mean,